بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne da daidai da daren shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434 daidai da 19 ga watan disamba shekara ta 2012 wannan shine kasar na 19 daga cikin jeron giyar karatuttukan littafin al-kaba'ir wallafar al-imam al-hafiz az-zahabi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun gama karatu dangane da alkabiratu salisa wato babban laifi na uku babban laifi na uku daga cikin jerin giyan laifukan da malam ke wa'azantar da mu a cikin wannan littafi shine as-sihr wato asiri malam yace to shi dai mai yin asiri ko tsubbu ko duba ko bori ko bokanci babu makawa dole ne zai zama kafiri ba don komi ba saboda Allah madaukakin sarki a cikin littafin shi ya ce walakin na kafaru yu'allimuna an-nasa sihra shedanun mutane da shedanun aljanu su ne suka zama kafirai da suke karantar da mutane sihiri bayan da malam ya bayyana matsayin mutumin da yake ire-iren waɗannan ayyuka na tsubbu tsafi bori duba bokanci akan cewa wannan irin aikin kafirci ne kuma mai yin shi yana kafirta sai kuma ya bayyana mana cewa matsayin shari'ar musulunci game da wanda yake yi shine kisa ba don komi ba saboda ya kafircewa Allah maɗaukakin sarki a matsayin in musulmi yake to ya ridda da ƙarshe sai malam ya fara wa'azi cewa don haka bawa ya ji tsoron ubangijin shi kai ya shiga cikin abin da zai asara duniya da lahirar shi bayan da malam ya gama mana waɗannan karatuttuka gaba ɗaya sai ya rufe wannan wa'azi da wani gargaɗi da jan kunne da nasiha ga masu wa'azi dangane da tsafi da masu wa'azi dangane da tsibbu da masu jan hankalin mutane dangane da cewa bori da makamantansu kafirci ne abinda mala yake nufi su ne mu da irinmu da muke wa'azoji muna bayyana waɗannan abubuwan kafirci ne sai yake to amma saka sani da cewa ire-iren waɗannan abubuwan da ake hukunta cewa kafirci ne masu aikata su kafirai ne ba a ayyana hukuncin akan wani sai in hujjoji da sharuɗa da malamai suka zayyana sun gama bayyana gare shi yace amma mutumin da yake rayuwa can nesa da ainihin wato malamai mutumin da ya tashi a cikin al'adu na gargajiya da makamantansu ko da ka gan shi musulmi ne yana aikata tsafi ko tsubbu ko bokanci kar kai gaggawa ainihin kafirta shi ba don komai ba saboda addinin musulunci yana da ainihin wato tsare-tsaren shi na cewa wajibi ne a tabbatar da shugawa ne ya san abin da ake magana akan cewa kafirci ne shugawa ne ya san cewa kaza da ake magana dangane da shi shine ma abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ko ko ya daukar mishi wani tawili bayan da malam yayi waɗannan maganganu ni kuma na tsaya na jawo hankali mai tsawo in ba ku manta ba kuma ne mana alƙawarin an zo karatu na gaba na wannan littafi insha Allah ta'ala za mu ainihin wato tattauna wani dogon sharhi da malam mashu ya kawo a cikin wannan ta'aliki na shi a shafi na 111 a lamba ta shida yace hunaka kalamun kafirun lil ulama'i fil uzr bil jahl هناك كلام كثير للعلماء في العذر بالجهل وحده وقد ذكر القرافي في فروعه الفرق الرابع والتسعون وضوابطه ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاعتراض عنه عادة وما لا يتعذر الاعتراض عاد عنه ولا يشق من يعف عنه malam mashhur yake cewa hunaka kalamun kasirun lil ulama akwai ainihin magana mai yawa wadda malamai suka yi fil uzr bil jahli dangane da ainihin wato uzuri da ainihin jahilci shin jahilci yana iya zama uzuri ko bai zama uzuri ku kiyaye jama'a asalin wannan magana magana ce wadda yake ta shafi aqida to ita ce nan muke yi amma kuma maganar tana komawa wani lokaci wurin malamai na furu'a wato malaman fiqhu to anan ba ita ce ake ba shin mutumin da yake yin kafirci gashi kai ka tabbatar kafirci ne akwai uzurin da zai iya bayarwa ko kuma kai ka iya ba da wani uzuri a madadin shi game da wannan kafircin an fahimta ita ce wannan magana ya zama ba ka kafirta shi ba saboda kana ganin ai bai san kaza ba ai kaza bai bayyana gare shi ba ko makamantan haka wannan darasin yana da kyau matuƙa ƙwarai da gaske musamman da ƴan uwan mu ahli sunna waɗanda ke cikin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna domin galibi waɗannan gyare-gyaren idan muka kawo shi ne suke zuwa suke jita-jita cewa ai su albani sun koma sun zama 'yan ɗariƙa ai su albani sun zama 'yan kaza ai su albani sun koma saboda shi ya saki bakin shi ne kawai da zaran ya ce kaza kafirci ne to sai ya ɗauko misalin wani sai dankara mishi kaula sarɗin domin me ya ga ga abin kafirci ne sannan ga wani yayi amma shari'a tana cewa a'a duban shi tukuna ne yiwa yana fama da wani jahilci yana fama da wata rashin wayewar kai ko rashin isar sako wanda ba za ka iya zartar da wannan hukuncin akan shi ba ko an fahimta jama'a wannan hukuncin shi yake biye da matsaloli kuma na fiqhu mutum ne ya musulunta sai aka kama shi yana shan giya sai aka bar shi ya tsake sai aka tambaye shi ya kana musulmi kuma ka sha giya sai ce da ba ya saba shan abashi sai kai baka sani ba yace a shi ba wani abu da ya sani ne kuke ne da aka ce to ai an hana a musulunci yace an hana eh to ai shi bai sani ba to haka waɗannan matsalolin za ka yi ta hukunta su shine malam yake cewa malamai sun yi maganganu mai masu yawa dangane da al'uzur bil jahl babu hamzari ka a kafirta wane ka a ce wane fasiki ne kar a ce wane dan bid'a ne ka a ce wane azzalimi ne sai in ya cika wasu sharuɗa to waɗannan sharuɗa kaji an ce malamai kenan waɗanda ba sa kula da waɗannan sharuɗa ba harkar ilimi suke da yan takife ne kawai ba abin da ya shafe su yan daɗi kafirci ne wato su har murna suke wani musulmi ya kafirci su zo suna jin daɗi har murna suke wani musulmi ya bid'a suna jin daɗi har murna suke wani musulmi ya zama fasiki ko ya zama azalimi dan haka daɗi suke ji murna suke ji to malam yake cewa wa hadduhu da kuma ta'arifin menene haddi menene iyakacin jahilcin da za a bawa mutum uzuri da shi malamai duk sun yi bayani وقد ذكر القرافي في فروعه يتي الإمام القرافي يفدي أتكل لتافنش الفروق معلمين سنة ربط الفروق أتكل إلي من أصول الفقه وكو مسألو لي وأن دينا ببقاتر كذا مباديني أما كما أنا سوك إيا بمبن شوايا كسو معنى جاهلتي أكو وانبا أكي بمبن شيشي daga wancan akwai wanda ake hada shi da wancan da sauransu yau duk zai kawo mana waɗannan to al-Imam al-Qarrafi ya rubuta littafi ne asalin littafin na usulul fiqh ne amma kuma daga ciki wannan mas'alar ta fado ciki a cikin mujalladi na biyu shafi na 150 gashi yace al-farq ar-rabi' wa at-tis'un bambanci na 94 daga cikin bambance bambance abubuwan da ake so ka tsaya ka iya bambance su tukuna wato jahilci ba iri ɗaya bane jahilci yana da bambanci daga yadda wani yake wani ya jahilci abin wani ga irin nau'in nashi jahilcin duk yau malam dai zai bayyana mana insha Allah wa zabitu ma yu'fa anhu min al-jahalat da kuma ka'idar irin jahilce jahilce da wauta wadda ake iya wa mutum ahuwa akwai jahilcin da in musulmi ya aikata akwai wautar da in musulmi ya aikata ana iya mishi ahuwa ba za a hukunta shi cewa ya zama kafiri ba ba za a hukunta shi cewa ya zama dan bid'a ba ba za a hukunta shi cewa ya zama fasiki ba to wannan ina son ku gane ƙari ne akan abin da kai kake karantawa kaza kafirci ne sannan kuma ga wani ya aikata to galibin da yake ba malamai ne suka karantar da ku masu bin tafarkin salaf ba a waɗancan lokuta da ake wannan hayaniya ta ƙungiyoyi har in ma ka ce a tsaya a duba tukuna wani da yake aikata kaza sako ya isa gare shi sai a buɗe maka kuma nawaqidul iman nawaqidul islam sai a ce ai gashi malamai sun ce wa man lam yukaffirul mushrikina fa huwa mushrikun wanda ma baya kafirta mushrikai to shi ma mushriki ne don haka kai ma tun da ka ki kafirta su ka zama kafiri duk wannan dan takifanci ne jama'a ku je ku koyi karatu a hannun masanan shi in ba haka ba za ku samu kanku a cikin rudani gashi nan mana yake cewa wa babu ma yu'fa anhu min al-jahalat da kuma ka'idojin irin jahilcin da mutum zai aikata sai a ce an yi mishi ahuwa ba za a zartar da ya kafirta ko ya zama fasiki ko kuma ma mutum ya aikata wani laifi na zina ko ya aikata wani laifi na shan giya sai a ce an yi mishi afuwa ba za a hukunta shi ba to wanne irin jahilci ne wannan malam sai yake cewa aljahlu alladhi yuta'azzaru al-ihtirazu anhu 'adatan irin wannan jahilcin shine jahilcin da a al'adance ba a iya kubuta daga gare shi sai ka dubi wannan mutumin a yadda yake a al'adar da ya samu kanshi a ɗabi'a a hali a gari da zamanin da ya samu kanshi yana iya kubuta daga irin wannan jahilcin idan har ka gane cewa a irin wannan garin da yake babu waɗanda ke wayar da kai game da sanin waɗannan abubuwa to sai kaga ya jahilci wannan abu kenan sai ka ce to uzurin shine babu malamai masu bayani sakamakon babu malamai masu bayani sai ya jahilci wannan abu to sai ka bashi wannan irin uzurin dangane da shi amma kuma wannan uzurin ba zai iya yiwa ya aiki akan wani ba sai in yana da siffa ko sharadi irin nashi ina son ku kiyaye ba za ka ɗauki ka'idar ba ne sai ka ce shi ke don sakamakon wannan kaf babu wani wanda zai zama kafiri sakamakon wannan kaf babu wani wanda zai zama dan bid'a sakamakon wannan kaf babu wanda zai sha giya kuma a ce a hukunta shi sai in ya cika irin wannan sharadin jama'a kun fahimta yanzu yana ga maka ka'ida ne daga cikin ka'idojin da ake gane ne ake iya gane jahilcin da za a bawa mutum hamzari da shi shine jahilcin da a al'adance irin wannan mutumin yakan jahilci wannan zai zai kawo mana misalin shi mutanen da suka rayu lokacin da ba a karanta musu alkur'ani da sunna ba su musulmi ba a yi musu tafsiri ba a faɗakar da su game da kaza bid'a ne kaza shirka ne kaza ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ba sai aka same su suna aikata ire-iren waɗannan abubuwa na bid'a yanzu wannan jahilcin wannan sunnar da suka yi ko uzuri ne saboda me saboda babu malaman sunna da ke bayyana ta jama'a kun fahimta wannan na dan buga muku misali ne don ku fahimci gabar tun kafin a je misalin ta sai kuma yace wa ma la yuta'azzaru lihtirazu anhu wa la yushaqqu duk abin da yake kuma ba abu ne mai wahala a iya ainihin wato kubuta ko a iya kauce mishi ba kuma ba shi da tsanani to man yu'fa anhu wannan ba za a yi afuwa akan shi ba ma'ana irin wannan jahilcin misali jama'a yanzu tsakani da Allah malami ne wanda yake karanta musulmi alqur'ani har yana yi musu tafsirin shi malami ne wanda yake karanta wa musulmi sahihul bukhari har yana musu wa'azi da shi yanzu wannan malamin kuna jin akwai jahilci tattare da shi na hukuncin shan giya to kaga yanzu wannan malamin a al'adance irinsu in suka sha giya ba zai kawo uzurin cewa wallahi tallahi bai san cewa giya haramun bace wannan ba uzuri bane dan haka ma yake cewa wa ma la yata'azzaru al-ihtiraz anhu wa la yushaqqu lam yu'fa anhu dukkanin irin jahilcin da za a ce wane ba zai wahala gare shi ya fita daga cikin shi ba sannan ba abu ne mai tsanani ba game da samuwar ilimin da zai kore mai wannan jahilcin to wannan ba za a yi mishi afuwa a kai ba to wannan ka'idar sai ka ɗauke ta kamar yadda na ce ka danganta ta da mutane da zamani da kuma wuri da halin da suka samu kansu a ciki don haka kun ga hatta wannan ko za ka zo ka ji ƙarshen karatun nan akwai wasu sahabbai wanda har za su shigo cikin wannan Allah madaukakin sarki ya shar'anta wasu dokoki annabi ya koya musu sun koyi waɗannan dokoki sai tafiya ta kama su jihadi suka tafiya mai nisa bayan watanni sai Allah ya shafe waɗannan dokoki ko shekaru sai aka kawo wata sabuwar doka sai aka dora yanzu su waɗancan sahabban suna can suna bauta wa Allah da ne suna bauta wa Allah da dokar da suka sani amma kuma Allah ya shafe ta a yanzu sai ka dubi halin da suka samu kansu da zamanin da wurin da inda suka samu kansu tafiya ce wadda kafin saƙo ya je gare su za a iya shekara biyu babu waya babu wata hanyar sabarwa sannan can da suka zo me suka je yi aikin Allah suka je yi to yanzu kaga waɗannan sahabban da za su zo suna sallah a zahar raka'a biyu dan da farko an shar'anta salloli ne raka'a biyu daga baya sai aka baya aka mai da la'asar da azhar suka zama hudu isha ta zama hudu asuba ta tabbata a biyunta magariba kuma aka barta a uku to sai ya zama su gaba ɗayan salloli gaba ɗayan su raka'a biyu suke kuma sahabbai ne me za ka ce game da su suna fama da jahilcin sabuwar dokar to yanzu wannan jahilcin ana iya ba da uzuri a kan shi ko ba a iya ba da uzuri a kan shi ana iya ba da uzuri a kai me yasa saboda yana da wahalar kuɓutuwa daga gare shi sata izin da gaggawa jama'a kuna fahimtar wannan to wannan na yi muku misali ne duk zamu dawo mu tattauna mas'ala malam yace wa mimma yahussu ma zakara ma zakarahu al-musannif ma qalahu shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi majmu' al-fatawa to sa'annan sai kuma malam mashhur zai sake dawo da kai kan asalin magana da al-imam az-zahabi sai ce dangane da abin da ya shafi maganganun da al-imam az-zahabi shi yake nufi da al-musannif anan magana dangane da mutumin da yake nisa tsakiyar waɗanda ba su da ilimi inda ba a wa'azi ya ce tona daga cikin wannan kuma ga wata magana wadda malamin imamu zahabi kuma malamin musulunci al'imamu ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyatar harrani allah maɗaukakin sarki gafarta mishi ibn taimiyya ya faɗi wannan magana ne a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari da hudu ga abin da ya ce wa kasirin minan nasu kad yansha'u fil amkina yace da yawa daga cikin mutane ta iya yiwa a samu wani ya taso ainihin a wuri wanda yake wal azmina da kuma zamani allati yandarisu fiha kasirun min ilmin nubuwat da daga cikin mutane ta yiwu a samu sun taso a wuri da zamunna waɗanda yandari su fi ha kafirin min ilimin nubuwat ilimin annabta da karatuttuka da shirya annabawa duk ta riga ta shafe a wurin ta iya yiwuwa sun tashi daga irin wannan wurin ko an fahimta jama'a akwai shiryar ta annabawa amma kuma tsawon zamani ya kai tsawon zamani wannan shiriya ta annabawa ta bace a wurin akwai shiriya ta annabawa amma lokaci yayi lokaci a wannan zamani an daina jin labarin ire-iren waɗannan abubuwa ta iya yiwa a samu mutane da yawa sun tashi a irin waɗannan wurare hatta la yabqa man yuballighu ma ba'atha Allah bihi rasulahu min al-kitab wal hikma har a samu a wannan wurin har a samu a wannan zamanin babu wanda ya rage daga cikin waɗanda ke isarwa da irin waɗannan mutane saƙon da Allah ya aiko manzon shi da shi na alƙur'ani da sunna jama'a kuna fahimta wannan irin musibar kakanninmu da suka rasu a ƙasar nan musulmi sun taɓa samun kansu a cikin irinta musulmi ne su ba kafirai ba ne addini suke nufin yi da gaske ba wasa ba ba ɓata lokaci ba ba bid'a ba ba shirka ba amma sun taɓa rayuwa a wannan ƙasar da muke magana da ake kiranta ƙasar hausa ko najeriya ko yammacin afirka ilimi da karatuttukan annabawa sun ɓace sannan an samu lokaci zamani a irin wannan ƙasar wanda ire-iren waɗannan babu su me yasa saboda an rasa ko akwai ƙarancin waɗanda za su tashi su karantar da saƙon da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi waɗanda kake sa ran su ne malamai ko ba karatu suke koyar da su ba ba Qur'ani suke koya musu ba hadisi ba idan ma Qur'anin ne sai dai in wata matsala ta faru sai a bude sai a ce dafa hannunka nan rufa idan ka dafa sai a duba ina ne ka dafo wastaftahu wa khaba kullu jabbarin amid sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu sa'a wannan tafiyar kaji abin da suke da Qur'ani barawo ne zai tafi sata da sanyin safiya ko da sassafe ko da tsakar dare sai je wurin malami sai a buɗe mishi alƙur'ani idan aka buɗe nan ne ba a iya gano sa'a ko rashin sa'a littafin ashifa ɗauka ake a saka shi a cikin bokiti ko a cikin tukunya sai ya narke ka ya rigigige sai a zuba yana a buta ya tafi yana sha har ya shanye in ya dawo sai ce to me za ku nuna min in dai san manzon Allah ne ni da na shanye a shafa waɗannan malamai ne ke yin haka abin da nake so ka fahimta wannan jahili da ake mishi haka ya iya da kai shi akwai wata hanya da zai iya gane cewa ba haka ne sunna ba babu a ƙarƙashin wannan kun ga ire-iren waɗannan mutanen ba a kafirta su ba a cewa su ɗan bid'a ne kuma ba a kafirtar da zamanin su kuma ba a cewa zamanin ɗan bid'a kuma ba a fasikantar da su ba a fasikantar da zamanin su matsayin su musulmi amma sai ka ce sun jahilci abin da Allah ya saukar wa annabin shi saboda a zamanin Allah bai tayar da wanda zai karantar da su ba iyakacin ta kenan ba za ka kafarta su ba shi yasa ina wasiya da nasiha ga duk wanda ke jin wannan karatun ya sami littafin shi Usman dan Saudiya mai suna Tamyizul Muslimina min al-Kafirin tantance tsakanin musulmi daga kafirai dan gujewa kasabta al'ummar da ke zaune a wannan ƙasa kashi takwas akwai musulmi ɗari bisa ɗari akwai musulmi fasikai akwai musulmi waɗanda suke kafirta akwai musulmi waɗanda za a ce jahilai ne akwai baƙaƙen maguzawa ga su nan haka ya kawo su ɗaya bayan ɗaya ka je kuma ka samu kasusuwan da makarantar da wannan littafi za ka ji nawa dai akai don haka wannan maganar da ibn taymiya yake faɗi jama'a yana cewa mai tayyi a samu wasu mutane da yawa sun tashi a wurare ko zaman nan da yake ilimin annabawa gaba ɗaya wargaje ba dan komai ba saboda ba wanda ya rage daga cikin waɗanda za su karantar da mutane alqur'ani da sunna sai ya zama fala ya'lamu kaseeran mimma ba'atha Allah bihi rasulahu irin wannan mutumin sai kaga da yawa daga abin da Allah madaukakin sarki ya saukar da manzon shi bai san su ba wala yakunu hunaka man yuballighu zalika kuma sai zama a nan inda yake din babu wanda yake isar mishi da irin wannan sakon wa mislu hadha kaga irin wannan la yukaffar ba a kafirta shi jama'a kuna ji wa yake yin wannan maganar ibnu taymiya wanda yake mafi yawancin yan bid'an duniya sun tsane shi amma su kansu ba su karanta maganganun shi ba su ma waɗanda ke cewa kansu ahli sunna ko ƴan ƙungiyoyi da yawancin su ba su karanta maganganun ibnu taymiya ba da yawanci in ma ba ka samu sun karanta sai ka je ka samu matsar matsa suka karanta an matso an matso an matso can wani ya ɗan rubuta wani abu ana ce wannan abin nasu ibnu taymiya ne wannan aqidar Usman Muhammad bin Abdul Wahhab ce ita ce za ka gani ya ya karanta sai ya kafa hujja da wannan ya ta kafarta musulmi amma ga kalmomin ibnu taymiya yake cewa ire-iren waɗannan mutane da suka samu kansu a wannan hali ba a kafirta su ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة idan jami'a yake don haka malamai da limaman musulunci suka haɗu akan cewa wanda da ya tashi a wani ƙauye wanda yake nesa an ahlul ilmi ya yi nisa daga malamai wal iman ya yi nisa daga masu imani wa kana hadisa ahadin bil islam kuma bai dade da shiga musulunci ba fa ankara shay'an min hadhihi al ahkam al zahira sai yayi inkarin wasu abubuwa daga cikin waɗannan hukunce-hukunce na zahiri almutawatira waɗanda suka zo birjik a cikin addini fa innahu la yuhkamu bi kufri malamai suka haɗu akan cewa ba a hukunta kafirce shi ba a cewa kafiri ne hatta yu'arrafa ma ja'a bihi ar-rasul har sai an karantar da shi an sanar da shi abinda ainihin wato manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin zo da shi jama'a kun ji maganganun ibnu taymiya yau fiye da shekara 600 da ta gabata ya ku ahlus sunna musamman na Najeriya ko na Afirka ya ku mutanen izala kun karanta waɗannan maganganun tsakaninku da Allah ku yi kokari ahli sunna ku yi karatu kar ku zama ƴaƴan kuka masu jawa uwayensu jifa da yawancin waɗanda ke jin haushin ibnu taymiya daga cikin mabiya ɗariƙu da mutanen da suke ganin cewa ahli sunna suna wa'azi suna cewa abubuwan da suke aikata kafirci ne ko bid'a ne in sun tashi galibi suna aikata zargin ko kuma suna aika zargin ne zuwa ga ibnu taymiya da muhammad bin abdul wahhab da za ka je ka samu shi ya ce maka shi malamin izala ne ko malamin ahli sunna ko wane ne na cikin kungiya ne ko ba na cikin kungiya ba ka tambaye shi littattafan ibnu taymiya guda nawa ka karanta ka karanta majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya ka karanta kitabul iman na ibnu taymiya ka karanta maganganun ibnu taymiya game da yan bid'a duk za ka cewa bai karanta ba to yaushe ka iya wannan hukunci yanzu ku ji dai abin da ibnu taymiya yake cewa limaman musulunci sun haɗu akan wanda ya tashi a ƙauye nesa da malamai nesa da muminai sai yayi inkarin wani abu wanda yake wannan abin sananne ne a cikin addini kuma a zahiri suka ce ba za a kafirta shi ba ko kun fahimta jama'a na taɓa ba ku labarin matar da ta musulunta asali ta rayu a garin nan amma ba ta musulunta a garin nan ba ta koma can ƙauyensu ta je ta musulunta ta musulunta a hannun musulmi ne sai dai su kansu musulmin suna fama da jahilci game da waɗannan abubuwa ta samu kanta a halin larura da uzuri me ya faru sai aka je kuma ana ba ta magunguna na 'yan tsubbu da magunguna na 'yan bori ga kaji an daure farare ga kaza ga farin saki ga kaza to wannan sai ka kafirta ta irin wannan ne da haka ku ji tsoron Allah mu da ke da'awar salafiya gyara muke kokarin kawowa a cikin waɗannan abubuwa ba ba ɗan ba ni na iya bane ba kuma so muke mu ce wai a daina wa'azi a ce kaza bid'a ba a'a mu ma kullum an yi mana lamba kuma mun karɓi lambar da cewa kullum mu a wa'azin mu muna cewa kaza shirka ne kaza kafirci ne kaza bid'a ne kaza fasikanci ne kaza zalunci ne amma maganar ita ce zaka iya daukan wannan abu ka dora shi kai tsaye akan wani kuma ka hukunta shi karara to sai ka cika sharuɗa sai kuma ka yi takatsantsan takatsantsan din ne muke cewa ku amma zo ku je ku sami jahilai sai ku buga kansu sai ku ce su albani yanzu su suke ɗaurewa ɗan bid'a gindi sun ma ce a daina kafirta ɗan bid'a sun ma ce a daina kafirta mushriki sai a ce bayan malaman tauhidi sun ce wa man lam yukaffir mushrikina fa huwa mushrikun kun gani duk wannan ba komai ne ya jawo ba wa'afatuhu min al-jahl saqim jahilci yake fama da shi amma kuma ya fara mutane da nufin cewa shine malami da haka matasa da ake fatan nan gaba a samu wani generation wata al'umma ta malamai to ku yi kokari a samu wannan gyaran daga gare ku Allah maraukakin sarki ya taimaka ila malamin ce ka karanta maganganun na ibnu taymiya har zuwa ƙarshen su ولذا نص العلماء على العذر بالجهل في حق من بقي في دار الحرب malam yace don haka malamai suka kawo nasi karara dangane da babu uzuri da hamzari dangane da mutumin da ya zauna fi darul harb musulmi ne amma sai ci gaba da zama a ƙasar kafirci wadda kuma tana fada da musulunci da asbabin mashru'a saboda wasu sababba waɗanda shari'a ta yarda da su da ke nufi da wannan jama'a musulmi ne sai je zauna a wata ƙasa wadda yake ƙasar ta kafirci ce kuma ta kafirai ce saboda dalilai waɗanda shari'a ta yarda musu ya iya zama kamar me yayi hukurin ya fita sai suka tare shi suka ce ba zai fita ba to yanzu kaga yana zaune a wannan kasar ya rasa yadda zai yi kamar yadda ibnu abbas yake faɗi da Allah yake illal mustada'afina min almu'minina ha min alwaldan ha wan nisa la yastati'una hibatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asa Allah an ya'fu anhum a ƙarƙashin wannan da za a samu musulmi ya musulunta a wata ƙasa ta kafirci sai zaman shi a cikin ƙasar saboda me ya yi yunkurin fita ya kasa fita a'a ba ma haka ba ya samu damar yana ci gaba da saka wasu a cikin addinin musulunci amma a daidai lokacin da yake ci gaba da saka wasu a cikin addinin musulunci shi kuma yana asarar ilmomi masu yawa da abubuwa na shari'ar musulunci malamai suka ce irin wannan mutumin ya samu kanshi a halin jahilci wanda ke iya ba da uzuri don haka sayi ubaru bil jahali ana iya ba shi hanzari da jahilci wa yuqabbalu du'a'uhu sannan kuma dukkanin da'awar da yau dukkanin maganar da ya faɗi cewa ai shi ya aikata kaza ne saboda bai san an hana ba to za a iya ainihin ba shi uzuri akan haka da anna ahkamul islam domin hukunce hukuncen musulunci ghairu sha'i'atin fi misli tilka diyar basu yaba a cikin wannan ƙasa ba domin ƙasar tana faɗa da musulunci tana faɗa da musulmi kaga ilmomin musulunci ba za su yabu ba والعلم بالأحكام الشرعية مما يشق على المسلم كما ilimi na sanin hukunce-hukuncen shari'ar musulunci a irin wannan yankin na daga cikin abubuwan da suke da tsanani ga musulmi ya san su kamar ƙasar bama da makamantansu waɗannan ƙasashen jama'a in musulmi ya musulunta ko in mutum ya musulunta kama shi ake a yanka shi ba iya wa'azi da da'awar musulunci to kai sai ka samu kanka ka musulunta musuluncin ma a bawa kake yi to yanzu a irin wannan ƙasa za ka samu jahilci ya hau kanka da yawa na hukunce hukuncen musulunci قال الحموي الإمام الحموي يفقي في غمز عيون البصائر أتكلم بالتافن شميسونا غمز عيون البصائر مجلدين أكو الشافي نقلي أكو ديدي يتي الجهل في دار الحرب جاهلتي أكسا ودتكي ana yaƙi da musulunci a cikinta min muslim in aka samu musulmi da irin wannan jahilci lam muhajir wanda bai hijira ba ai aljahal bi shara'i min muslimin aslama fiha wato ana nufin musulmi ya jahilci shari'o'i saboda ya musulunta ne a cikin kasar wa annahu yakunu udran hatta law makasa fiha wa lam ya'lam anna alayhi as-sala wa zaka sai ya samu kanshi yana zaune a cikin wannan ƙasa har ma jahilcin ya zama jama'a ya kai ga bai san sallah ba don haka ba ya sallah bai san zakka ba don haka ba ya yi wa ghairihi ma kuma bai san waɗansu dokoki ba kamar azumi kamar hajji kamar shan giya duk bai san su ba saboda ne saboda a ƙasar ya musulunta kuma ƙasar ana faɗa da musulunci walam yu'addihi ma don haka baya yin sallah baya yin zakka ma walzamu alaihi qada'uhuma to duk ran da yaji wa'azi ko ya tuba daga wancan abu ya dawo ya fara yin sallah ya fara yin zakka ko to ba wajibi bane ya rama wadancan sallah da zakka wadanda bai ba saboda a lokacin yana fama da jahilci jahilcin da aka bashi uzuri sai ainihin malamin ya kyaskyas haka guda uku yana nuna maka magana tana da tsawo amma ya kawo iya abin da yake bukata sai ce li khafa'id dalili fi haqqihi saboda dalili ya koyi game da wannan mutum game da haƙƙin shi shi dai kam bai san dalili ba wa huwa al-khitab shine dalilul khitab ma'ana maganganun da Allah madaukakin sarki yake yake cewa aqimus salata wa atuz zakata waɗannan dalilai sun koyi gare shi li adam a bulughihi ilayhi haqiqa bis sama saboda rashin isar wannan dalili gare shi ta hanyar ji wa takdiran bi shuhura kuma in ma za a kaddara akwai abin da yake ko da baka ji wa'azi akan shi ba saboda ƙasar musulmi ce abin ya shahara kamar sallah a ƙasar musulmi yanzu sallah a ƙasar musulmi jama'a ko baka ji wa'azi akai ba kai dai kaga musulmi suna yin sallah to me yana ka kai amma ƙasar da yake babu musulmi ko kuma an danna musulmin an hana su sallah har ka musulunta kai ka zan baka yin sallah don haka anan sai malam yake cewa abin da yasa ba za a hukunta irin wancan musulmi ba saboda dai na farko bai ji ana wa'azi ba bai ji ayoyin ba bai ji dokokin da suka ce a yi sallah ba na biyu kuma idan ma da ƙasa ce ta musulmi to za a ga abin ya shahara to nan ba ƙasa ce ta musulmi gaban haka abin bai shahara ba fa yasiru jahaluhu uzran don haka shi ma wannan jahilcin shi sai zama uzuri kuna ji fa yana kawo muku misalan ire-iren jahilci da yake zama ujiri ne bi khilafin dhanni sarki ya tabbata ga Allah ka je da malamai ke magana sai ce sabanin kafirin amana idza aslama fi daril islam idan ya musulunta a kasar musulunci li shuyu'i al ahkam wa tamakkun min as su'al shi kuma wannan kafiri na amana da yake zaune a kasar musulunci ran nan sai shawarar ya musulunta idan ya ƙi yin sallah ko azumi ko ba shi da uzurin cewa ya jahilci abin me yasa sai ce li shuyu'il ahkam saboda waɗannan hukunce hukunce sun yaɗu ko ina wa tamakkun min as-su'al kuma yana da ikon da zai iya tambaya jama'a kun fahimci yadda karatun yake kafiri ne a ƙasar kafirai da ake faɗa da musulunci da musulmai a ƙasar ya musulunta sakamakon wannan halin jahilci yasa baya sallah baya azumi aka tambaye shi yace bai san wata aba sallah ba bai san wata aba azumi ba sai aka ce an ba shi uzuri ranar da ya zo ya sani ba zai rama ba kafirin amana ne wanda ake zaunan lafiya da shi a ƙasar musulmi shi kuma sai yanke shawara ya musulunta to in ya yin azumi da sallah shi kuma fa ba shi da hamzari me yasa saboda yana cikin musulmi waɗannan abubuwa sun yadu yana cikin musulmi ga malamai na wa'azi kuma zai iya tambaya su sai aka ce shi bai da uzuri amma kaga wancan yana da uzuri wannan na daga cikin wuraren da ake ba da uzuri game da jahilci sai ce kama yuqbalul jahlu wa yakunu uzran fi haqqil amma hakanan kuma akan karbi jahilci kuma ya zama uzuri game da haƙƙin jahilai waɗanda suke ammatul ammawa game garin mutane idza kana waqi'an fi ahkamin idan ya afka cikin waɗansu hukunce hukunce ma ya'lamuha illa ahlul ilmi wanda yake sai malamai ne suka san su misali jama'a yanzu bankuna da suke mu'amala mu'amalar bankuna duk ta riba ce to amma malamai ne suka san wannan me yiwa shi a cikin babin riba din ma in ya san ta baya taba tunanin cewa waɗannan kuɗi da ike samun riba a bankuna ba dauka cewa riba ce kabbara ban da haka idan yau ka bincika ba ga akwai wani nau'i na kasuwanci da suka bullo da mutane shi sai ce ka kawo miliyan ɗaya duk wata ka zo ka rinka karɓar naira dubu goma kuma ran da duk kake son miliyan ɗayanka ka zo ka karɓe ta tana nan babu gara babu zago yanzu kun ga wannan ko riba ce domin dai na farko ba cewa aka mubaraba ba ba ce ake kasuwanci za a je a yi da wannan dukiya ba idan ko kasuwanci ne to ba zai yi duk wata kuma a aje 6 ku kiyaye a aje wani yankakken abu shi za a rinka baka ba idan kasuwanci ne ba zai yi ba ma kullum riba ake ci ba wata ran aka zo ba a zo maka da faduwa to kaga wannan irin abin ko riba ce to me yiwa yanzu ne fa da nake faɗi wani ya san cewa riba ce to shine malamai suke cewa ana ɗaukan ana karɓan hamzaru game da wanda ya samu kanshi a irin wannan jahilci me yasa saboda waɗannan matsalolin matsaloli ne masu zurfi su malamai masana suka san su to in aka samu mutanen da suke gamar garin mutane ne to ba za a hukunta su akan waɗannan abubuwan ba jama'a kuna fahimta duk wannan da ake ko wallahi kai ne wa'azi wannan ana ane maka sauti ne kuma ana kubutar da imaninka da mutuncinka ne a daidai lokacin da zaka dauka ana son kenan yanzu mu daina kafirta masu kafirci a'a wallahi ka ci gaba da kafirta in ka so amma kama takhin sakhratan yawman liyuhiha kamar rago ne yaje yana tukuyin dutse ba ruwan dutse sai a ce rago ka tasira dutse rago ka tasira ka hanka haka magana take so kai da zaka yi wa'azi ka ce bari ka kafirta wanda ka so bari ka bid'antar da wanda ka so kai haka ka so haka tsarin kungiyar ku yake shikenan abin da ka dauka kanka kenan amma kai matashi da baka zama mai wa'azi ba kai ne ake wasaiti kuma ka sani da cewa wallahi ba waɗanda kake kafirtawa ne abin tausayi ba kai ne abin tausayi waɗannan da kake ce musu yan bid'a ba su ne abin tausayi ba wallahi tallahi kai ne abin tausayi mutanen da suke aikata bid'ar in ba su kansu sun yarda da kansu jama'a zuciyarsu ba za ta rinka zafi dan an ce musu yan bid'a ba don in ka tabbatar ba bid'a kake ba yanzu kamar mu da ke bin manhajin ahli sunna salafiyya idan ba za ka zo kai wa'azi ka ambaci sunan mu kace dukkan mukafire ne yan bid'a ko je zo gaba ba saboda mu muna da yakinin abin da muke ba kafirci bane ba bid'a bace saboda haka dan mu zamu zo mu rabbi maka dan mu zamu zai baci dan mu zamu hana ka ko kadan ba mu hana ka amma hasabi kai muke jin tausayi to amma su waɗanda ake cewa wani kaza ɗan bid'a ne kaza shirka ne kaza kaza ne su suke tsarguwa ba su gaskata abin da suke bane in ka gaskata abin da kake yi ba abin da zai dame ka lokacin da matsala mafi sauki muka zo da ita kasar nan muka ta matsalar ruqya in uwanmu ne malaman ahlus sunna in izala suka rinka wa'azi suna ce mana arna bokayen masallaci ba mu taɓa damuwa ba yau su ma gashi nan sun zama suna yi saboda muna da yaƙini a lokacin kafin mu abin sai da muka tabbatar cewa daidai ne don haka ko ka kafirta ma kai ba za mu zabi ba don haka kai da kake yin kaza ana cewa kazan bid'a kana jin zafi to ka fara tuhumar ingancin abin amma abin yana da nagarta yana da asali duk wanda yace bid'a ne yace kaza zai dawo ya bari kuma zai dawo yayi saboda haka ku kiyaye to kun ga in kun fahimci wannan to a ƙarƙashin wannan yanzu kuma ana nuna maka ne daga cikin nau'in jahilci ko akwai nau'in da ake ba da uzuri ga garin mutane ina ga suna aikata wani abu sai a ce a wannan ba za a yi saurin hukunta shi ba me yasa saboda wannan sai malamai masu zurfin karatu su suka san wannan abu to anan ne bari in tsaya in faɗakar da matasa musamman matasan ahlus sunna kun je kun zauna an karantar da ku wata mas'ala wadda take sai da aka bincike mai zurfi aka gano ta to ba zai yi ka dauka duk wanda baya aikata ta ko duk wanda yake saba mata ya zama kafiri ya zama dan bid'a ya zama makiyin sunna ba kai kanka sai da aka sha wahala aka bincike mai zurfi na ilimi aka gano abu me kake tunani ga waɗanda suke malamai ne ma ba su da wannan zurfin ilimin su ma ba ba su uzuri to ballen ga magarin jahilai don haka ku rinka fahimtar waɗannan abubuwan ƙarshe sai malam yake cewa wa qad sahaha al-qadi Husayn min ash-Shafi'iyya akwai wani babban alƙali alƙali Husayn daga cikin mazhabin Shafi'iyya ya ingantar da cewa anna kullu mas'alatin taduq duk wata mas'ala wadda take da zurfi take da keke da keke wa taghmudu kuma take da zurfi ma'rifatuha wato saninta yana da zurfi yana da wahala ba a sarari take ba yu'zaru fiha al'ami to wanda yake ba malami ba gama gari a nemi shi uzuri game da ita shi yasa ba ka samu a cikin harka aure a kasan nan ko akwai kwariɗi da kwakyara mai yawa to wannan irin kwariɗin da kwakyara in ka samu sun yi kana malami ko sai ka ba su uzuri sai ka nemi wace hanya za a bi a gyara amma kar kai hukuncin da cewa kuna musulmi kuna musulmi to kun zama fasikai kun zama mutanen banza a'a a tsaya a dubi cewa wannan matsala a cikin malamai guda nawa ne ma suka santa shi yasa lokacin muka yi malaman izala uzuri akan mas'alar ruqya kare asiri ta hanyar alqur'ani kora aljanni ko lalata kambin baka ta hanyar addu'o'i na alqur'ani da sunna sai muka ba su uzuri mun zo da abin da ya a cikin karatun tauhidi waɗannan kuma su ne malaman da ake gani na ƙasa shi yasa a Kano manyan malamai ne suka je wa'azi na ƙasa manyan gingima gingiman malamai yaro ne dan sakandare lokacin ya tare su suka yi mukabala ya gama kure su kaf to in ya zama ire-iren waɗannan da ake ganin malamai ne na ƙasa na ƙungiya irin wannan sun jahilci matsalar da take tana nan a cikin kitabut tauhid na ibn abdul wahab tana nan a cikin sharhin kitabut tauhid na malam ainihin abdurrahman fatul majid tana nan a tafsirul aziz al hamid na malam suleiman sharhi kitabut tauhid littattafan tauhidi da dama sun kawo ta amma ya zama sun jahilce ta tana nan a cikin risala ya zama sun jahilce ta me kake tunani idan waɗannan mutane waɗanda ake gani masu wa'azin ƙungiya ne na lokal government ko kuma masu wa'azin ƙungiya na masallacin juma'a shi yasa sai ka bi lokacin duk maganganun da suke ta faɗi sai ba mu hukunta su da su ba sun ta kafirta mu sun ta auna mana baƙaƙen maganganu da sauransu yau bayan kusan shekara ashirin sai gashi ilimin su ya kai abin sai gashi suna tabbatarwa kuma suna yi haka lokacin da karatun mu karatu aka zo kan jilsatul isra'a suka yi musu aka zo kan ajinu dinkula hannun za a tashi suka yi musu yau wasu su da yawa suna aikata wasu kuma sun ja baki sun yi shiru saboda ga hujjar yanzu karatun su ya kawo kai bayan kusan shekara talatin haka aka sake tahowa yanzu matsala azumin asabar ba su dabbara ba ba a azumi ranar asabar na nafila ba su dabbara ba nan ma suka yi ta baƙaƙen maganganu bayan in shekaru in karatun su ya kai to idan waɗannan malamai da ake cewa malaman ahlus sunna na ƙasa ya zama sun jahilci wannan yaushe za ka kafirta wani jahili yaushe za ka bidi an da wani da ke gefe guda waɗannan su ne malaman ƙasa gaba ɗaya ko kun fahimta ba na har maka sun taɓa zuwa suka ce ga wa'azin duniya kuma yanzu sun gama na ƙasa to yanzu za su yi na duniya kuma to amma waɗannan malaman bi a yanihim ya zama waɗannan abubuwa waɗanda a babin ilimi na ahlus sunna fa yara ɗan aji shida na primary sun isa su san su amma ya ba sani ba sai muka ba su uzuri to kaga in ya zama an baiwa malamai ma uzuri to ashe fa min babu aula a bawa ainihin jahilai uzuri sai da haka karin ka fahimta akwai matsalar da yake masana ne masu bincike suke iya gano ta akwai matsalar da yake a kowane musulmi ma ya santa to amma akwai musulmin da yake sabo ne bai santa ba sai a bashi uzuri to ba za a kafirta shi ba za a guji amtar da shi ba akwai matsalar da yake masu bincike suka gano ta to waɗanda ba sa bincike in ba su gano ta ba dan sun musunta ina son ku gane fa yin musunta ake magana kamar yadda su waɗannan suka fito suka yi musu rukuya suka yi musu waɗannan abubuwan gaba ɗaya to ba a kafirta su ba a bid'antar da su ana uzurantar da su cewa malanta su bata kai bane sai dai a cikin localitin su ne a inda suke sai ake ganin su local champions ne kai ne baka ce a mu wa'azin na kasa a'a karatun shi mai yiwa duka duka bai wuce aji uku ba a primary ina fata an gane amma da yake locality inda ya samu kanshi an ɗaga shi sama ko kun fahimta gaba in ka je kauye sai ka ga an ce wani shine babban attajiri duk garin nan in ka je shagon sai ka ga jamin dubu uku ne yake siyarwa sai ka ga mace tana alfahari mijinta yake ci da ita ya sha da ita yana sana'a in ka je sai ka same shi ya kafa zare ne a jikin gangwala da allurai su yake siyarwa ita a wurin ta wannan babban shago ne to in ta ce mijinta yana kasuwanci a birni ne ba a yi tunani ba a yi tunanin ba a zuwa samu manyan shaguna ne a kwangwala ce yake yawo da zare a jiki saboda haka ka kiyaye malanta ta danganci inda ka samu kanka ta iya ka isa wani gari da kawa'idi duk mutanen garin ba su san kawa'idi ba to kai ne imamu maliki anan amma a wurin shi ba na fatan kun fahimta je ka karanta ruwan bagaja littafin ruwan bagaja ba gani na Dr. Abubakar Umar za ga gaskiya wannan magana dari ne isa ba wanda ya san Qur'ani ba wanda ya san aya shi kuma dan malam ne waki halin malam ashe ya faɗa riko wata aya kwaya daya ita ce mudahammata ne a wurin malam sai zai koya mutanen gari shikenan tun da ya koya musu shikenan ka iya to ka sauka sai dai in ka zo karatu ka rinka canza murya kawai shine to yanzu ka ga misali ire irin waɗannan akwai su za ka ga kamar albara ce wannan littafi eh amma yana suranta maka yadda wace eh rayuwa yake an fahimta gama shi yasa lokacin dattijo malam ba are Allah gafarta mishi lokacin na same shi nace mishi Allah gafarta mala waɗannan matsalolin da kake yawo da su za ku samu matsala da malamai a Najeriya yace to ba sunna bace ba hadisi bane nace hadisi ne sunna ce amma zauna ka samu wasu matasa kana karantar da su Allah ya albarkaci abin bayan shekaru sai ka ga an fahimta yaje wannan gari a je a yi fada yaje wannan gari a yi fada nan hanya Abuja akwai wani gari yana nan abin nan gaban Murtala ake kira kowa gaban malam mamman gaban malam mamman da yaje suka zauna da babban malamin garin na Ahlus Sunna ya kawo mishi ga hadisai cikin muwatta sun yi bayanin zakka ga hadisai muryar mata ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza da malamin shi zai ma taɓa ganin wadda mai tafar ba da ya tashi kawai sai shiga cikin gari ya ce to akwai wani ɗan ta'adda ya zo nan zai kashe shi wallahi ta bayan gari ta gonaki aka bi da malam ba'ari sai aka fita da shi titin abuja aka je aka hau da shi mota haka haka ya tafi can wajen ƙauyukan ƙaraye haka nan ya zo haka suka yi nan haka ko'ina me yasa shi yawo bincike ne a iya binciken shi ya gano kaza game da sallah ya gano kaza game da zakka ya irin wannan abin shi ma sai da ya bincike ya gano to a ka'ida idan ka gano wani abu ba zuwa za ka yi rana tsaka ka miƙe ka ce wa mutane jama'a na gano kaza ba sai ka samu wani dalili da za ka karantar da su ana nan cikin karatu za ka haƙura ne har sai ran da aka zo kan abin sai ka bayyana kuma ka bayyana da gwargwadon yadda a lokacin za su iya fahimta in tafiya ke tafiya sai kai ta fito da abubuwan sannu a hankali ba rana tsaka za ka zo ai ka binciko ka gano kaza to jama'a ku zo ga kaza ba haka ake yi ba munasaba ba ka bari kawai sai sai suna hawaki a amma dama ka san wannan abin in to ba ka faɗa musu da a yanzu an gashi lokaci yayi ka faɗa haka ake to malam ba ai Allah ya gafarta musu lokacin sai yake ganin a'a to ai dan ne hadisin annabi mun sa ba za a gaya musu ba su ba ahlus sunna ba ne nace ahlus sunna ne amma ba su zunti ya zai sanin waɗannan abubuwan ba ba in ka ci gaba da karantarwa a hankali a hankali har za a zo wanda Allah zai bayyana abu to yawanci matasa suna da irin wannan ya dan binciko abu ya gano cikin subul salam to har tsuma ike ai sallah asuba to ni ke ce to jama'a duk abin da kuke to bid'a ce ga sunna yau ya kun gani subul salam gashi sai karanta shi ne sai ne tashi ce ƙaryar banza ƙaryar wato ni ta kuma ne hudawa ne na fatan kun gane wato ina so in ce ne idan har ɗora yana da fata ita ma dabbawa tana da wari idan masu inkarin abubuwan da suke inkari suna inkari to masu gabatarwa suna suna da nasu kurakuran ko kuma laifin yanzu mas'alar rukuwa jama'a na iya yin rukuwa ina yin ta tun ina makarantar secondary school amma sai in ta kama ban taba gowa kowa ba ban taba kowa kowa ba ana zaune fafafafa in aljiri ya buge mutum sai in kama goshin sai in karanta dan abubuwan da zan karanta na boyi sai in tofa wani lokacin har waɗanda suka shaida tun lokacin sai in zuna cewa fita duka ba shi fita sai ce ne ne sai ce a ba komai ba ku je a ci sabu a ci sabu ce kawai shikenan shikenan sai in dake haka sai ran da Allah ya nufi zai bayyana abin duk da haka ka ji sai da aka yi ta tafurza me kake tunani in tun wancan lokaci aka dago matsala ta ba wani yaro ne dan sakandare ya zama boka ai wallahi tallahi muna sakandare jama'a mun taɓa fitowa sallah azhar kawai sai wani yaro jama'a fiyo kawai shi kenan sai ya faɗi sai rinka maganganu ya rinka maganganu kawai shi kenan ya riƙe shi kawai mai mishi abin nan ina abin nan ya ƙasar kuta ba ƙasar kuta ba ƙasar kuta ba na fita fita har ofis ɗin principal sai da aka yi na ana ce a menene ni ce mishi a addu'a ne ne mishi kawai an ji kana buzo fita gona ni ce addu'a ne kawai shi kenan saboda lokacin hatta waɗanda ke karantar da mu islamic studies ƙarshen ta wasu sani ba ni ma na samu malami ne ya karantar da ni da jima'a ba haka da ni ma da ba zan sani ba to waɗannan abubuwan jama'a su ne muke cewa haka ake da'awar amma ka duba lokacin in yayi ba in ka zo a munasabar ma ka faɗa sai ka ji an yi inkari yanzu mas'aloli da yawa na tauhidi da aqida suna nan ba ku taba jin su a baki na ba sai an zo ana karatun sahihu muslim sai ka ji an faɗi kaza sai ka ji eh na ce eh ana cikin karatu sai ka ji kaza sai eh ce to wai dama me yasa ba a faɗi ba ai ba dan kifanci ake ba lokaci ne zai zo komai ana bi ne a hankali ina fata an gane to anan ne sai mutane su ce to ya za a bar mutane su jahilci wannan a'a wannan irin jahilcin da aka bar su da shi uzuri ne saboda ta iya yiwa a kawo musu a lokacin kwakwalwarsu ba za ta iya ɗauka ba ba kawo su yi inkari gaba ɗaya gwamma a basu a cikin rashin sanin shi ranar da Allah ya nufi wata munasaba wani abu ya ba su sai a kawo a gaya musu Allah madaukakin sai ke taimaka to malam bayan da ya gama kawo wannan magana sai ga shi yake cewa unzur al-ashbah wan nazair ka duba littafin al-ashbah wan nazair na al-Imam Suyuti a cikin shafi na 211 sannan da kuma wa raf'ul haraj fi shari'atul islamiyya wani littafi ne mai suna raf'ul haraj fi shari'atul islamiyya a cikin shafi na 100 a cikin shafi na 237 li Sheikh Salih ibn Humayd na Malam Salih ibn Humayd wa qala al-Imam Shafi'i rahimahullah fi risala a cikin littafin ar-risala al-Imam Shafi'i Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya faɗi a cikin shafi na 359 zuwa shafi na 360 yace ma yamizu al-abd min furu'in fara'id وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتابه wasu nauyi da suke hawa kan bawa waɗanda suke na daga cikin rassa na farillai da kuma wasu hukunce-hukunce da suka ainihin shafi irin wannan bawa da makamantansu waɗanda ba su da nassi karara na littafin Allah wala fi aksarihi nassu sunna sannan mafi yawanci ire-iren waɗannan dokoki da suka shafi bawa ba su da mafi yawancin nassoshi a cikin sunna wa in kana fi shay'in minhu sunna ko da yake wasu abubuwan daga ciki akwai sunna فإنها فإنما هي من أخبار الخاصة waɗannan irin hukunce-hukunce za ka samu hadisan da suke goyon bayansu hadisai ne waɗanda suka zama wasu malamai ne na musamman suka san su la akhbar al-amma ba a samu su a cikin irin hadisai waɗanda gama garin mutane ke karantawa wa ma kana minhu yahtamilu ta'wil da kuma ire-iren waɗannan matsalolin waɗanda ma suke iya ɗaukan ta'wili ko da an gane wajibi ne wa yastadraku qiyasan sannan kuma a qiyasance za a iya riskar da su a ce to ai kaza ma hukuncin shi to ai kaza ne hadhihi darajatun min al-ilmi malam yace wannan irin matsayi na ilimi laysa tablughu al-amma to ga garin mutane ba sa iya kaiwa gare su dan haka ba a hukunta su kun ga wannan kyakkyawan misalin wannan abin ko yana daga cikin wannan azumin na rana asabar din don sa kuwa ga da muka faɗi hukuncin suka ta zago zage tun shekara biyu har yau ba mu ce musu komai ba sai dai duk lokacin da munasaba ta kama sai mu sake karantarwa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta yin azumi ranar asabar in dai na nafila ne ya yi daidai da arafa haramun ne ya yi daidai da azumin tasuwa ko ashura haramun ne ya yi daidai da azumin annabi dawuda yau kana gobe kana sha in dai nafila ce ran asabar haramun ne domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tasumu yawm sabti illa fi mafturida alaikum ranar asabar kar ku yi azumi sai azumin da aka farlanta muku abu da ba rawaito hadisin imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi al-imam tahawi ya rawaito cikin mushkilul athar to je ka waɗannan ire-iren littafan da littafin zuhrul ruba na ali hasan ire-iren waɗannan malaman suna iya samun su suna iya karanta su sun san su suna mu'amala da su shin waɗannan malaman ma waɗanda nan faɗan suke rabbi su ne da abin nan su suna bincike ko cikin risala ko qawaidi ba sa yi dan ayoyin da ya iya kawai zai tafi wurin wa'azin kasa ne da alarama alarama ya diba ya fada mishi kai su ta wurara duk wanda ya ga dama ya dankara kaula sa akan haka ba ruwan shi da bincike yanzu waɗannan littafan da ake kawo sunan wasu jama'a ga suna a kwankwance a kewaye da mu malaman ne in sun zo sai ce an tara kayan kuɗi a nan waɗannan ba su miliyan kaza wannan mutum sai da za a fita daga jahi ya fita daga talauci malamai ne ke wannan comment din jama'a malamai ke wannan comment din su ne waɗannan kallon kayan kuɗi ne baya kallon su a matsayin kayan aiki sai duba sai ce kan ka ga wani shafi mai yawa wannan malami ne fa ko kun fahimta kuma shi ne imamu maliku a garin su duk wata fatara a kan shi take tsayawa duk wata ta wuce kan shi to yahudanci ce to me kake tunani waɗannan ire-iren matsalolin to matsaloli ne na masu bincike don haka karka kafirtar da wani bi'ainihi amma fa wannan baya hana ka ce wanda ya faɗi magana kaza akan kaza kaza ne amma ba za ka ce wane ba shi ne ku iya tantance tsakanin hukuncin muna magana a takfirin muayyan wa tajhilul muayyan wa tabdi'ul muayyan cewar wane kashiri wane dan bid'a amma za ka ce wanda ya faɗi kaza kafiri ne wanda ya aikata kaza dan bid'a ne shikenan in kai ka san ka aikata sai ka je ka tuba tsakaninka da Allah don ba faɗi sunanka ba to shine magana ɗazu to in ka zo kana cewa ana kafurta mu to sai ce a kai kana tsubbu ne an ce duk wanda yake tsubbu kafiri ne duk dan duba arne ne duk dan gori ya rida abin da aka faɗi kenan sai ka ce to dan mu ba a ce yan bori sun rida a yau dan mu ko ba za a faɗi ba bayan bori rida ce kafirci to sai ka tsargu sai ka zo kana faɗa to kaga kana gaya wa jama'a cewa to jama'a kai fa kai ne wannan kuma kaga kai da hukuncin amma shi dai wanda ya faɗi hukuncin har yanzu bai kira sunanka ba ana iya kiran suna ne kadai in aka tabbatar sharuɗan kafirtawa ko bid'antarwa ko fasikantarwa sun tabbata wanda waɗannan kuma za mu zo sannu a hankali ana karatu za a zo kansu don haka abin da wannan karatun yake ce mana jama'a akwai nau'in mutanen da ake ba su uzuri ko da sun aikata kafirci saboda jahilci akwai nau'in mutanen da ake ba su hanzari ko da sun yi bid'a akwai nau'in mutanen da ake ba su uzuri ko da sun aikata fasikanci me yasa saboda hali ko zamani ko wuri ko kuma yanayin da suka samu kansu shine kaji malam yake ta kawo maka anan jama'a kun fahimta bayan nan sai malam yace wa kama yuqbalu al-uzru bil jahl fi haqqi man nasha'a fi bi'atin ghalaba 'alayha al-bid'a kun ji ko yace kama kuma yadda ake karban uzuri uzuri da jahilci da haƙƙin wanda ya tashi a anguwa ko gari ko lokaci ko yanayin da ake aikata bid'a kuma bid'a ta galaba jama'a ku fahimta bid'a ta yi galaba ta zama malamai ne ke karantar da ita a wurin malamai ake ganinta gwamnati ta ɗaure mata gindi sai aka haifi mutum a irin wannan wurin sai ya tashi to kaga irin wannan ko an yi mishi uzuri akan aikata irin wannan bid'ar wala qudrata indahu ala ma'rifati ad-din sahih ba shi da ikon sani ingantaccen addini allazi jaa bihi kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wanda littafin Allah da sunnan manzon shi tazo da su jama'a ku ji wannan maganar kuma Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin zukatan muna masu fadin ta tun daga mas'aloli na fiqh da mas'aloli na hadisi a bakin ire-iren mu ne fa ake jin muke cewa kaza ingantacce ne kaza ba ingantacce bane fara daga matsalolin fiqh malaman da suka karantar da mu a ƙasar nan da galibin malaman ƙasar nan da ke karantar da karatuttuka a zaure na fiqh idan suka kawo maganganu na malamai guda biyu waɗanda suka saba da juna me suke cewa sai su sabanin malaman rahama ne sai su ce kuma duk wanda ka ɗauka daidai ne da ni da iri na ne da muka zo muka fara da'awa ta salafiya a ƙasar nan muke cewa a'a kuskure ne a dubi wadda take daidai cikin maganganun a tabbatar da ita ce daidai saboda dalilan daidanta a dubi wadda ba daidai bace cikin maganganun ita kuma a ce ba daidai bace saboda ba daidai bace yau ya kai shekara ashirin wani babban malami ya taso daga marmara ta sabon garin zaria irin same ne yace ɗaliban shi suna zuwa karatu wuri kuma yana jin daɗi amma sun zo mishi da wata ɗabi'a da bai taɓa jin ta ba ita ce sai a gama matsala sai su ce to malam wanne ne daidai sai ce a ai duka daidai ne duk wanda ka dauka yayi sai ce a a malam wacce ce cikin maganganun daidai to wannan ilimin shi ake kira ilmu tasrih ko ilmu tahqiq ilimin da za a iya tantance tsakanin matsaloli guda biyu da malamai suka ce yanzu ka dubi littafin askari littafin askari ne da ya tashi sai ya ce وهل على صفة النافذ أو الرائد shin wai idan mutum ya gama ta da ikama ya zo zai kabbara ta harama in zai daga hannun shi zai daga hannun ne ya fuskanci alƙibla haka ko kuwa hannayen zai sa tafukan ne su fuskanto ƙasa shi yasa kaga ga wani yan littafi nan tun muna ƙanana jagoran masallaci zaka ga an sa hoton yaro yayi haka to ɗaya cikin fatoyin malikiya ce shin haka mutum zai in yazo kabbara harama ko kuwa haka zai sai ya ce kaulani maganganu biyu sai ya wuce sai yanzu wace ce daidai in malamin soro ne a Najeriya sai ce duk wanda ka dauka daidai ce to inda zaka gane shi kanshi bai yarda da wannan maganar ba ko dubi wanda yake yi to kai kuma ka je kai dawar kana yin ɗaya sai ce a to ka zo da sabon abu kaga ashe shi ma bai yarda da wancan da da bai zuwa maka cewa bai da ka dauka daidai bace amma haka suke saboda ne an karantar da su ne karatun littattafan fiqh din da ta kalidanci shine karatun aku awwalu ma yajibu ala mukallafi farkon abin da ya zama wajibi akan mukallafi tasiru imani inganta imanin shi amma an jima sai ka ji shi yana yin kalmar da take rusa imani shine karatun aku wato shi kanshi bai san ma'anonin abubuwan ba waɗannan irin karatuttukan matsala ta farko kenan matsala ta biyu ana karantar da su littattafan hadisi ba a karantar da su ilimin hadisi idan har akwai littafi mai zurfi da ake karantarwa a Najeriya shine littafin Baikuniya littafin Baikuniya a cikin ilimin hadisi matsayin shi jama'a haka ba ilimin hadisi na malamai matsayin shi ABCD ne da yara muna farabariyar sai da an baka wani gangame man allo baki da 1 2 3 a jiki zuwa 100 da abcd ko wa matsayin barkuniya kenan a wurin malaman hadisi yanzu dan girman Allah mutumin da ya iya abcd idan aka zo ana magana karatun boko digiri na nawa za a sashi ko a diploma certificate na nawa za a bashi tun da ya iya abcd to mafi yawancin malaman kasar jama'a akwai malamin da ya same ni tun ina dinki yau fiye da shekara ashirin yace ya ce ina karantar da ilimin hadisi yana so in karantar da shi yace amma shi an taba karantar da su da dadewa a katsina ita ce haya islam ta katsina nace na karantar da su yace wallahi bai kuniya ce amma ita ma fa bai kuniyar yanzu ba ma zai iya tuno komai game da ita ba kamar mutum ne zai ce maka ni na yi karatun boko a da na zama babban dan boko sai ka ce me ka karanta sai ce eh ya karance a zuwa z sai ka ce to yi buji sai ce ai ko dai ma yanzu ba zan iya ba wannan shine matsayin ilimin da suke magana na ilmin mustalah al-hadith a kasar nan amma ilmu tasih wa tad'if a waɗannan zamun nan jama'a suwaye ya bayyana cewa suna da wannan ilimin daga cikin waɗannan malaman da ko mas'alar ta hakiki tsakanin mas'aloli wannan imamu malik ya ce kaza haramun ne imamu shafi'i ya ce kaza nan halal ne imamu ahmad kuma ya ce wannan abin makaruhi wacce magana ce daidai daga cikin wannan a ƙarƙashin Allah da yake cewa wa makhtalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abin duk da kuka yi sabanin ko ne ne Allah yana da hukuncin shi wanda ilmomi ne ake iya bi a gane a tace a tantance waɗannan ilmomi sun yi karanci a ƙasashen mu ashe a irin wannan halin idan Allah ya sa kai ka je ka yi wannan ilimin in ka zo da za ka hukunta mutane da wannan ilimin ba ka ce duk wanda bai gano abin da ka gano ba sai ka kafarta shi bi ainihi amma me za ka yi matakin farko shine karantar da mutane to karantar wannan ita ce matasa ba sa gane tana tasiri sai mutum ya ce an daɗe ana karantar da su sun ki gyarawa ba gwamnati a hukunta su ba an karantar da su ba su gyara ba sai an ce musu kafirai ne ba su gyara saboda haka akwai aiki a kan mu da ke da'awa zuwa ga manhajin salafiyya mu ba mu muka kawo ilimi kasar nan ba amma abin da mu muke kira zuwa gare shi shine gyare-gyare game da ilmomin tafsiri akwai littafi da dan uwa mai rubuta shi kwanan da ba da dadewa ba shi kwanan da da jere ba shi a tafsir limajalisi tafsir malam sami rijiyar ne mai rubuta shi kwanan ne rubuta littafin kwanan nan ya fito shine basirantarwa game da wuraren tafsiri a Najeriya yace yana ɗalibi a ƙasar nan kafin ya tafi tafsiri malamai da suka tafsiri su ne irin su Abubakar Gumi irin su malam Isa Waziri a Kano ana jin su a rediyo ana zuwa wurin tafsiran su suna yin tafsiri da ilimi da nutsuwa da yace da ya dawo sai duk kwaramniya ko ina ta tafsiri kawai ake kuma tafsirin nan kowa yana yin tafsiri ne da irin tashi manufa shi ne wata yake to ga shawarwari da nasihohi da rubuta ka'idojin ilimin tafsiri da sauransu to yanzu irin waɗannan ilmomin da tacewa da kira zuwa ga ai gyara babu a ƙasarmu babu za ka ji ana cewa wani babban malami ne in ka zo ka zauna sai ka ji ba abin da ke tare da shi sai tatsuniya ta amma su yara su su gane cewa tatsuniya ce su kuma ba su san tatsuniyar ba manyan littattafan kasan nan da ake karanta su ne tambihul gasulina na samar kambi sai doratun nasulina in ka taho babin salati da annabi ba waɗanda littattafai ake karanta tankihul kauli Duka na sani, na sani mala. Allah ya kafa ai mas'alar ba ba karamin matsala ba ce amma ba za su yarda ba su ha su shi ne matsala matsalar ita ce idan kai musu daura ta hadisi ma aka baka ce cikin su kowa gona karantar da hadisi in kai musu tafiyo ma haka in kai musu salura ma haka a ƙarƙashin wannan idan Allah ya jarabce ka don ka ji kai na jarabawa ce Allah ya baka wannan ilimi in jaraba ce in Allah ya jarabce ka to hanyar farko ta cin jarabawa ita ce ka haƙura ka zauna karantar da mutane shi ne magana da nake gaya muku malam ba'ari ya haƙura zai karanta a sai ke ba ai abin ba zai yaɗu ba sai ya yi masallaci masallaci anguwa anguwa to wani ba a je a same shi ya yi rawani daban da uku ya ce da alkyabba guda takwas ya zauna zai tafsiri sai ka zo ka ce to ga ka'idoji ga ilmomin mutumin da sai ya tafsiri shi ma bai taɓa jin su ba sai ka kawo wasu littattafai ka kawo in ya tashi gaba ɗaya sai ce to jama'a eh dama annabi ya ce ƙarshen zamani za a samu malaman yahudawa to irin waɗannan ne ku yi waje da shi domin hakan ne zai faɗi kawai zauna lafiya wannan alkyabbar tashi su gaba da zama a jikin shi amma matakin farko ko shi ne sai ka samu wani ko da soron gidanku ne ko da masallacin anguwarku ne sai ka samu wasu ko mutum uku ne kar ka damu cewa ba a yi tarawih ba dubu ba su tawo ba a'a ka fara a hankali a hankali kana yi a hankali kana yi ana samun waɗanda ke ɗauka hannu sannan a aikace ka zo kana yin tafsirin shi wanda bai iya tafsirin ba in ya ji naka zai gane kai akwai aiki ba jama'a babban malami ne ran da ya kawo mana ziyara a makarantar nan ya ɗaya kan shi ne cikin ɗalibai ya zo zauna za a yi karatun sahihu muslim mota shi cike take mutum da littafin yana yawon wa'azi ne dari dari yanzu ma ya wuce wani gari yana ta yanayi da sahihu muslim shi ya zo buɗe aka fara da muka je sai ce to akwai matsala ba shi kan shi yana karantar da musulun din nan amma wallahi tallahi ana fara karatun nan to shi ya cire nashi karatun ya daina nace a dan mu yace a yace sauran magana dai sai an zauna amma malamin ne da rawanin shi da alkibin shi da komai nashi motar shi kuma cike take da littafai yanzu haka yana can yanayin musu daura a wuri me kake tunani saboda haka abinda nake so in nuna muku idan Allah ya jarabce ka da sanin waɗannan abubuwa sai ka haƙuri ka karantar da mutane sannan a hankali sannan zartar da hukunci akan wani ba naka bane amma faɗin hukunci daidai ne zaka ce duk wanda bai iya waɗannan ka'idojin ba to bai iya tafsiri ba ina fata an gano to ya rage wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani ba su nan kana ji ba su iya ba to in sun sun faɗaka shi kenan in ba su faɗaka ba ka bari juyin juya hali zai cire su abinda mutane ba su gano ba ke kuli imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu duk wanda ya tashi a Kano in bai sani ba ya taba jin labarin malam dan sitti malam dan sitti din nan shine babban gangaren na karatun alqur'ani gidan rediyon Kano da ko'ina da aka ci gaba da da'awa ana koyar da tajwidi ana koyar da tajwidi yarinya farko da za ta karya alkabarin karatun malam dan sitti yarinya ce mace ai shekara 16 Aisha da aka sa karatunta a gidan rediyon Kano sai mutane suka ta rubuto takarda kai gaskiya a daina sa malam dan siti aka ce a ina mutane da kansu suka ce gaskiya to su su da kansu sun yi wadda malam dan siti don sun daina sauraron shi to amma ba kowa malam dan siti ana na ana na ba mu san inda ka so so malam dan siti da duk wasu abubuwa shi kenan kowa ya san cewa juyin juya hali na tajwidi da gyara daga Kano ya fara bayyana bayyana yadda zai bayyana da gasar karatun Qur'ani da sauransu to haka to da haka ake yin gyara da haka ake yin gyara kana jin da a wannan da muke ɗan ɗariƙa su zage mu ɗan iwala su zage mu ɗan shi'a su zage mu je kaka ga kowa akwai inda kuma da'awar tana she shi yana cikin magana sai ka ji ya ce wannan hadisin sahihi ne aha murya albamun ce ɗauka eh shi ne amma ba zai ce ba zai ba zai amma ba shi a hankali ana nan sai ka ji ya ce mu hadisai in ba sahihau ba ba ma aiki da su shi ma ya zama salaf ya san lafance ko kun fahimta zama to to inda ba sa da'awar fa saboda haka revolution a hankali ake kai dai ka san da addu'a wanda ake sawa a gidan rediyo in za a rike rediyon Najeriya Kaduna da karatun wa ake sawa ana nan da aka samu matasa masu tajiri sai aka janye waɗancan sai aka zo aka sanya waɗannan sun iya tajwidi sun iya kalkala sun iya tanwini mai kyau sun iya addu'a irin ta larabawa sai aka shanya waɗancan waɗanda miliyoyin su gashi nan kamar zakaru to a ra'ayi yanayi ne ya haifar da su kuma yanayi ya sake kawar da su da a kasan nan tamu haka limamai suke suna sallah jama'a limami in ya in ya da wasu magaruwa ya dai wala ra'in amin sai da ya haka sai da ya kada kai ya kada abin haka ban san ko za ta haka ba haka ake da aka ci gaba da karatu ji kenan sai an yi na su out da kowa dole magaru da yake cewa alai mara rani amin ina ba ta ga da ba a cewa amin a sallah ai kullum aka shi kenan ina ba ta ga wawuwa wanda bi da sabuwa ma wanda aka rabuta ma kaluwa wala lahiratu hayru maka min dunya alam rawdika rabbuka wa taralwa ajrika fi man fa'ala wa kara Allah fa'ala wa jaraka ila fa'ala wa amalati wa la taqar wa masaila fala tanhar wa masaila Allahu akbar haka ba haka ake ba haka ake wallahi ba izgilanci muke musu ba iyayen mu ne limaman mu ne yanayi ne ya samar da su da aka ci gaba da karantarwa fa da bin kuka masallaci masallaci kuka ce sai an cire su yaki za a yi amma da kuka ci gaba da karantarwa sai zama dariƙan ne izaman ne yanzu kowa ya gyara duk wanda bai iya karatu ba a hankali sai ga sun cire shi ko izalan ne ko dariƙa ne a hankali sai cire shi sai ga sun kawo wani kiran sallah ba kira ne ake haka ake a cikin alƙasa aka haife mu haka ake yanzu ba kowa ya iya kiran sallah mai kyau saboda ne shi kun haƙuri inda kun ce duk wanda bai iya kiran sallah ba a je a harbe shi ko su daina sallah kuma ba za a gyara amma sai ku ci gaba da karantar da mutane kuma kuna bayyana ba kyau fa ana tsine muku albarka ana ta bayyana ana buga muku a ƙasa ba komai ba a dawa ansa amma sai in kun bari wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana haka ake jama'a shi yasa a manhajin mu na ahlus sunna ba ma tursasa mutum ya bi da ƙarfi amma kuma ba ma shuru sai mun faɗa sai mun faɗa